1442 wanda ya dace da 23 ga watan uku miladiya tana da 2021 talata kenan ko za mu shiga darasin rabon gado a littafin rabiya ina muka tsaya sai dai akwai dama mun ce ainihin karatun ina muka tsaya wayan tara siyamu laisa tan kasim eh wancan karan mun yi shi wayan tara kasra wayan tara kasra ala ajnasi fa inna fil hukmi inda nasi tusaru fi arba'atin aqsami ya'rifuha al-mahiru fil ahkami mumasilun min ba'dihi munasibu wa ba'dahu muwafiqun musahibu wa ba'dahu al-muwafiqul mukhalifu yumbika an tafsilihi na arifu haka ne ba idan ba ku manta ba a baya mun shiga yadda za ka raba mun faɗi asali mun faɗi asali bakwai asalin matsala guda bakwai mun ce guda uku ana musu aure guda hudu ba a musu aure ko sannan kuma muka ce idan ka zo ka duba asalin matsala wannan rabon yana fita a asali kaza ne to akwai kuma abin da ake cewa ainihin tashi ingantawa ma'ana ingantawa yana fita asali kaza to yadda za ka yi ka raba kowa ya samu a nan matsalar take to shi ne muka ce idan da ka zo ka fidda asalin matsala kana rabawa sai kaga kowa ya samu rabon shi to shi kenan tambal amal abin da ake so ya faru kamar misali mutum ne ya mutu ya bar 'ya'yan shi maza guda uku da mace guda ɗaya da matarsa kaga asalin matsala tun da akwai mata da asibai daga nawa ne daga takwas ka kasa gida takwas ka ɗauki ɗaya ka ba wa matar saura nawa saura bakwai dama ‘ya'ya maza uku ne da mace ɗaya maza duk da kalmi su lazil unsayin kaga tun a asali rabon nan ya fita kaga ba matsala to inda matsalar take idan an samu karyewar rabo a wasu majmu'a majmu'an nan in ka lura akwai ‘ya'ya akwai ‘yan uwa akwai bafannu akwai matan aure akwai kuma ainihin kakannu wanda kowanne suna iya ƙididduguwa su wuce ɗaya sannan kuma wa'annan da muka faɗa nan duka ana iya dunkulewa ne a ce a ba su kaza cikin kaza ko yanzu misali mutum ne da matan shi na aure ko mata ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu za a ce za a ba su tumuni nawa ne tumuni ɗaya cikin takwas kaga yanzu ka kasa takwas aka ce a cire ɗaya a bawa matan aure sai mu ce to kaga ƙwaya ɗaya ne matan kuma sama da ɗaya ne kaga ɗaya ba zai rabo mutum biyu ba ko mutum uku ko mutum hudu kaga sai ka ƙara yin aiki kaga rabo ya karye a wasu majmu'a kenan kuma majmu'an da rabon nan zai karye ta yiwu majmu'a ɗaya ne kawai aka samu matsala kamar yadda yanzu muka faɗa ɗin nan muka ce mutum ne ya mutu ya bar 'ya'yan shi maza uku mace ɗaya da kuma matarsa ba to ƙaddar idan matan nashi su biyu ne sai ya zama ka kasa takwas ka ɗauki guda ɗaya ka ba mata biyu kaga su ƴaƴa kowa ya samu rabon shi amma matan nan ɗaya ba zai rabu musu ba sai ka duba ka gani tsakanin ɗaya da biyun nan ne dangantaka tawakuki ne ko tabayuni ne sai ka ce tabayuni ne tsakanin ɗaya da biyu tabayuni ne tunda tabayuni ne dama ka'ida inda aikin yake kenan fa tunda tabayuni ne sai ka sauke ainihin adadin su din ba guda biyu bane sai ka sauke guda biyun gaba ɗaya din gurgu biyun idan ka sauke biyun nan sai ka daki asalin matsala asalin matsala nawa ne takwas sai ka dake shi da biyu sai zama bahawiyun biyu so takwas goma sha shida sha shida din nan nawa ne tumuni sha shida sai ka ce biyu sai ka ɗauki biyu sai ka ba wa matan auren nan su raba da ɗaya sha shida ka ɗauki biyu saura nawa saura sha saura sha hudu to sha hudun nan sai ka raba wa ƴaƴan nan maza ka ba su furgudu mace ka ba ta guda biyu sai ga kowa ya samu to haka nan abin zai tafi aha shine ya ce to wannan inda kasari ya faru a ɓangare ɗaya wannan fa muna yi ne kamar mukaddima sai mun zo wancan ainihin takardar mun karanta shi sannan za mu ga yadda ainihin za a buga to wannan inda rabo ya karya mu jumu'a daya kuma wannan in dai ka fahimci wannan bayanin to duk rabon gadon duniya a kama za ka iya rabawa kawai za ka lura da dangantakan nawa aka ba su su nawa ne ya dangantakan su za ka duba tawafuki ne ko tabayuni ne kawai in dai ka fahimci me tabayuni me tawafuki kawai wannan shine abin dubawa yanzu misali mutum ne ya mutu ya bar ƴan uwan shi maza guda ashirin ya bar uwarsa to yanzu ƴan uwan shi maza guda ashirin ɗin nan da uwarsa nawa za a yi rabon nan za a kasa gida shida ko uwarsa ba ta guda ɗaya saura nawa saura biyar biyar bai rabu wa mutum ashirin ba ko amma ya musu tawafuki da me ya musu tawafuki da ku musu biyar yana kasuwa gida biyar ashirin ma yana kasuwa gida biyar sai ka ce nawa ne kumusin ashirin shine hudu ko ba gaba ne ashirin ka kasa gida biyar nawa ko wani ɗaya zai zama hudu sai ka sauke hudu shine wafakin su in ka sauke hudu sai ka daki nawa ne asalin matsala shida sai ka daki hudu da shida daudakun ishirin da hudu yanzu ka kai shi 24 sai ka ce nawa ne suddusin 24 shine hudu sai ka dauki hudu ka ba wa saura nawa su nawa ne su 20 ne ya sauki na daya haka abin zai tafi duk inda aka ce tabayuni za ka sauki adadin su ka da kyasarin matsala duk inda aka ce tawabuki za ka sauki wa baki ka da kyasarin matsala shikenan a wuce mu mun gane wannan ko ba shi gumba to wannan inda ya karya a majmu'a ɗaya ke to inda kuma rabon ya karya a majmu'a guda biyu a nan kuma aiki mai wahala yake majmu'a biyu ne ya karya musu wa'annan adadin abin da aka ba su yaƙi ya rabu musu wa'annan ma adadin abin da aka ba su yaƙi ya rabu musu to yanzu za ka duba dangantakan wa'annan da adadin wa'annan ma ka duba dangantakan da adadin da aka ba su misali mutum ne ya mutu ya bar ainihin ‘yan uwan shi shaƙiƙai mata guda uku, ya bar ‘yan uwan shi li'ummai guda hudu. Kaga shaƙiƙai mata guda uku suna neman mai sulusani, li'ummai guda nawa guda hudu suna neman sulusi. sai mu ce nawa za a kasa za a kasa gida uku an kasa gida uku nan za ka ɗauki biyu ka ba wa'annan suna su uku ka ba su guda biyu wa'annan su kuma su hudu ka ɗauki ƙwaya ɗaya ka ba su sai mu ce to yanzu ka ga ɗaya bai rabu wa mutum uku ba bai musu tawafuki da komai ba tsakanin ɗaya da uku tabayuni ne sai ka sauke kanunsu guda uku wayancan ma biyu kai biyu ko ka ba mutum uku bai musu tawabuki da komai ba ka sauke kanun su guda uku wayannan da ka ba su kwaya ɗaya su hudu ɗaya bai rabu wa mutum hudu ba bai musu tawabuki da komai ba tsakanin su tabayuni ne sai ka sauke adadin kanun su guda hudu kaga kowanne ka sauke in ka sauke sai ka duba dangantaka tsakanin wannan ukun da wannan hudun shine dangantaka tsakanin kanun tawabuki ne ko tabayuni ne ko tamasuli ne ko tadakuli ne a nan wajen saukewa in ka sauke za ka kula da abu hudu ne amma wajen dangantakan adadi da rabo za ka kula da abu biyu ne ta bayan mutuwa kuɗi kawai to yanzu idan ka sauke idan ka duba tsakanin uku da hudu kaga tabayuni ne to duk inda aka ce kanu sun yi tabayuni za ka ɗauki kamilin ɗaya ka daki ɗaya da shi abin da ya baka shi ne za ka daki asalin matsala kaga yanzu anan asalin matsala a uku ne su kuma wa'annan kansu guda biyu ne a kansu guda uku ne wannan kansu guda hudu ne sai ka ɗauki uku ka daki hudu da shi zai baka jadibiyun goma sha biyu to wannan goma sha biyun kuma du sai ka daki asalin matsala uku sai baka jailun jauhiyun zai baka ainihin talatin da shida ko? Yawwa, za ka ɗauki asalin matsala shi ne goma sha biyu sai ka daki ukun da shi, sai ka fara ɗaukan ukun ka daki goma ya baka talatin. Sannan ka ɗauki ukun nan ka daki biyu sai ya baka shida, kaga talatin da shida. To in ka kai shi talatin da shida sai ka ce nawa ne sulusanin talatin da shida sai ka ce ishirin da hudu. sai ka ɗauki 24 sai ka ba wa'annan su ukun nan 24 kowace ta samu takwas takwas sai ka ce nawa ne sulusin 36 ka ce 12 sai ka ɗauki 12 ka ba wa'annan su hudu kowace ta samu guda uku kaga kowa ya samu rabin shi to wannan shine ainihin yadda tsarin abin yake to wannan bugun shine muka ce ba zai ba dole sai mun duba wannan takardar ko ba ni guda ɗaya mu ga yawwa to shi ne muka ce kafin mu shiga wannan buge-bugen ya kamata mu san ya ake bugun mu san kowane baki wani adadi ya wakilta shi ne muka ce kaga abaje da ko alif yana wakiltar ɗaya gashi nan ɗaya a ƙasan shi kun gani ba yana wakiltan biyu kun gani jim yana wakiltan uku dal yana wakiltan hudu hababba yana wakiltan biyar wawu yana wakiltan shida zaira yana wakiltan bakwai hakarim yana wakiltan takwas ba yana wakiltan tara sannan ya yana wakiltan goma mun ga wannan a tilis ka san wannan guda goma biyar Eh? aina a ƙasan ha ya hudu biyar ne mana ai yadda ake rubuta tsarin rubutun da ya canza ga hudun nan a saman ka gashi ya za mai da shi zubuli su a tsarin wannan su haka shi ne biyar tsarin rubutu ne a tsarin ba wai tsarin rubutu ma a tsarin wannan tafiyan wannan ainihin bugu na gado din su wannan yadda ka ganin nan shi ne biyar yawwa eh wanda turanci ya tafi.
eh a ba na turanci ba kan ne dan tura eh ba sifili bane yadda ka gan shi haka din nan da dungu a kasan shi ba wannan dan turawan ko din ne amma ba wannan jelan gaban shine biyar a ka'idan wannan tsarin ka gane to wannan shine guda goma kaga a bajada hawaza hadaya za bakwai ne mana ai shi yasa ni cewa tsarin wannan din ya canza in ka lura ga ai yadda ake rubuta takwas a wancan tsarin a nan a bakwai yake kuma a nan ka lura takwas din sai mai da shi takwas irin na turanci tsarin ne ya canza ba irin tsarin da ka sani bane yawwa taran ma ga irin na turanci turancin suna da shi na yayin larabci ne suka dauka
alayi halin je kawai ka bi wannan tsarin saboda in an zo bugu dan ba ma bugu a ƙasa ne an zo bugu a ƙasa da wannan ake bugawa to a takaice dai ka san wannan guda goma na bajada hawaza hadaya kowanne ka ga harafin da yake wakiltan kowane adadi ko to sannan sai ka zo ka san ainihin daga ishirin zuwa casa'in shine kalamana sa'afaba kaf yana wakiltan ishirin lam yana wakiltan talatin mim yana wakiltar arba'in nun yana wakiltar hamsin ka gan shi ko? hamsin ka gan shi irin yadda aka rubuta sannan fa yana wakiltar sittin sannan ayin yana wakiltar saba'in sannan fa yana wakiltar tamanin sannan ba yana wakiltar casa'in sannan kaf yana wakiltar ɗari to iya nan idan ka fahimce su sai kuma ka zo yadda ake haɗawa a buga iya nan in ka fahimce su yanzu misali misali mun ce ba yana wakiltar nawa biyu mun ce jim yana wakiltar nawa yana wakiltar uku sai mu ce to yanzu misali in ka zo bugu sai mu ce ka ɗauki ba ka daki jim da shi kaga ka ɗau biyu ka daki uku nawa zai baka sai mu ce bajiwun shida ina shida gashi can wau kaga ba ka daki jim zai baka wau shine bajiwun bajiwun kun gane wannan idan muka dauki baɗin nan muka da kidal da shi dal ba gashi hudu bane muka ce dauki baka da kidal zai baka hasabi shine baduhun hadin ba shine takwas ba biyu so hudu shine takwas baduhun ƙwarai kuwa muka ce ka ɗauki baɗin ka daki hababba da shi zai baka bahayun ba yun biyu so biyar shine goma kaga yun ɗin gashi nan goma to haka za ka haɗa mun gane haka nan har zai zo ka kawo shi in ka ce baɗin ka daki ya da shi ba biyu kenan so ya so goma zai baka ka baikun kaga ga kaf din nan kalamana kaf ba 20 ba to in ka dauki ba kada ki goma da shi sai ya baka 20 shine bari kun to kaga in ka fahimci wannan bugun zai zo ma a asal gaba daya yanzu wannan dai a cikin
kalman karshe din in ka buga abin da zai bayar ne kawai zaka je ka dauka dama shine mana shine mana abin da zai bayar ne kawai abin da zai bayar zaka dauko kawai kana hada wannan da wannan nawa zai bayar ne tijan sai dai kawai mu bambanci zaka faɗe shi ne da huru ba da adadi ba yanzu ba je wun kaga ba yadda ke jim sai ya zama wau shine kawai mun gane zancen? to haka abin zai tafi gaba daya yanzu almuhim mu haddace wannan guda goma da wancan daga ishirin zuwa ɗari ɗin in ka haddace wa'annan ya ishe mu ga wannan karatun namu gaba daya abajada hawaza hadaya kalamana sa'afaba sannan qaf wancan sauran duka ainihin ba sai mun je kan shi ba mu shiga karatun ko wannan din ya isa idan mun gama wannan sai mu je da ake har